Mai saurare barkanmu da wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf a cikin Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Daren Lailatul Qadari dare ne da kowa ke fatan ganin ya dace da shi domin roƙon abubuwan da ya sanya a gaba. Ana ganin wannan dare yana da matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi a watan Ramadana. Malamai sun ce ana iya neman wannan dare a cikin ranakun da suka kasance na wuturi, sai dai al'umma sun fi mai da hankali kan 25 ko da bakwai ko da tara. wannan wata gaba ce da aka zo da aka fi mai da hankali a irin waɗannan darare da ake ganin cewa 'yan tsakankanin nan mutum kan iya dacewa shin waɗannan alamomi ne mutum zai iya gane daren lailatul qadari cikin sauki sannan kuma me aka fi so mutum ya mai da hankali wajen roƙa a irin wannan dare shirin najeriya a yau na ɗauke da ƙarin bayani ku biyo mu Na fara da tambayar Sheikh Aldan Abba game da mahimmancin wannan dare da kuma asalinsa. Kana daga bisani ya yi ƙarin bayani game da yadda za ku iya gano wannan dare cikin sauƙi.
Sunana Ali Dan Abba limamin masallacin millata Ibrahim da ke unguwar sabuwar sauna kawaji a birnin Kano. Na'am, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. To wannan dare da ake kira daren Lailatul Qadari wani dare ne na musamman da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara shi domin ya zame wa al'ummar musulmi rahama idan muka duba al'ummomin da suka gabace mu al'umma ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake tsawaita lokutanta idan muka duba kaga kawai wa'azi da annabi Nuhu ya zo ya dinga sai da shekara ɗari tara da hamsin kawai yana wa'azantarwa to da yawa yawa al'umma al'umma tana dadewa a duniya domin kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamana Allah ya takaita mana iya sittin ko saba'in. wanda ya ja da yawa shine za a ga ɗari da ɗan ɗari da kaɗan sai ya zama da mu kuma sai Allah mana ta goma shi da wannan dare saboda daren Allah sai ya gwama alheri a cikinsa kuma alherin ya zama na mai yawa kamar yadda cikin faɗansa a cikin alkur'ani yake cewa wato shi daren lailatul qadari hayrun min alf shahr ya fi wato watanni dubu wanda lissafin wata dubu shine shekara tamanin da uku da 'yan watanni in kai aikin alheri kai nafila ko kai sadaka a cikin wannan daren Allah ya karba to yana daidai da shekaru tamanin da uku da doriya to wannan shine babban alherin da muka samu don haka wannan dare yana nan a cikin wannan goman ƙarshe kuma yana daga cikin wuturi kamar yadda hadisi ya nuna mana cikin autar wato daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara su ne ake laliban wannan dare a cikinsu da haka aikin alkhairin a ciki to shi ne yake daidai da wancan bayani da muka yi insha Allah ta'ala kamar malam ta waɗannan hanyoyi za a iya gane daren lailatul qadari cikin sauki shi dare ne wanda ana iya fahimtar sa kamar yadda aka faɗa dai a lalibe shi a cikin waɗannan wato cikin wutarin waɗannan kwanaki to wannan ma zai iya haska mutum cewa ashe in dai har aka ce daren 21 har zuwa na 29 da aka yi magana wannan yana nuna alama ce kenan ana iya samun daren a wannan rana domin daren yana iya sassauyawa duk da hadisi ya rinjaye da daren 27 a nan ne ake samu amma tare da haka ɗin dai waɗancan hadisan da suka nuna a ilalibe da kuma yadda aka nuna manzo Allah yana ware waɗannan kwanaki guda goma ya ƙara ijtihadi ya ƙara ƙarfin ɗamara a cikin su domin ainihin ya yi ibada wanda ya sa kawai laliban a cikin waɗannan kwanaki su ne muhimman abubuwa to wannan autar ɗin yana nuna alama kashi na biyu na alamomi shine na a cikin daren na irin abubuwan da zaka ji yanayi gari yana yin sanyi gari yana yin shiru karnuka zaka ji babu haushi jakuna babu wannan hayaniya tasu to wannan alama ce na wannan sanyin gari da wannan shiru da zaka ji da kuma ƙarin natsuwa saboda sakkowar da mala'iku suke yi Mala'iku suna sauka da daman su a cikin lokuta daban-daban har lokacin sallar asuba da lokacin la'asar saboda canjin aiki da suke zuwa sayi. Amma a tare da haka ranar da ake daren layatul kadari to Allah yana zuwa mala'ikun sai su kare yawaita yawan su yana fin na baya. Shi ne Allah yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idin rabbihim min kulli amr.
Amma malam kamar Uh, yanzu a iya cewa wajibi ne sai an ga alamun ko an yi ruwan sama kamar yadda wasu ke cewa irin wannan dare ko kuma ba haka bane abin yake a wannan ba haka yake ba ba wani magana sai an ga kaza ko sai an ga wannan alamu da ruwa ba fitikar da shi ba musulmi yake shine umarni kawai yake bi idan an ce yayi yayi in aka ce ya bari ya bari kai dai alherin kake nema ba wai bature na maganar cewa kai dole sai ka kaza ba kuma alamomin nan ba ma iya na cikin daren ba ne akwai alamomin da suke bayyana idan garin Allah ya waye kuma shine rana za ta fito wato ta za ta yi fari sannan kuma ga sanyi ba za ta fito da irin zafin nan ba wannan ma alama ce ne na shari'a dai domin ka san kuma akwai waɗanda yake bara gurgun tunani wannan gurbataccen tunani ne ya kawo sai a dinga cewa ko za ka gano a kaba daga nan ko duk gidaje za su faɗi ko idan ka roƙi aljanna take za ka mutu to duk wannan alamomi ne wannan wanda yake ba su inganta ba shari'a ba ta san da su ba.
amma malam me yasa aka fi hasashen cewa mutane su fi mai da hankali kan 25 da 27 na'am to ka san asali na sallallahu alaihi wasallam ya taho yana sauri domin ya sanar da sahabbansa Allah ya sanar da shi wannan rana to amma da ya taho sai zo sai ya ci karo da wasu bayan Allah suna husuma tsakaninsu wannan husuma da ta rancabe tsakaninsu to garin ya tsaya ya yi rabon fada to shine ya ce to kun ga irin ta ba na to muku da albishir to kuma amma kuma gashi waɗannan sun janyo ma gashi ma abin ma ya kubace saboda haka amma da ya ce ya san a cikin wannan lokutan ne to hikimar da take ciki kamar yadda malamai suka ce Allah ya ɓoye wannan ranar ne saboda mai saboda mutane su jajirce wajen kokarin aiki aikin ake ne ba wakule malu fasairallahu amalakum ku aiki Allah ya ga aikin gaba ɗaya ka gan ka duba cikin watanni goma sha biyu babu watan da yake da ayyuka kamar shi wannan wata to so ake mutane tun da sun shiga wata makaranta da suke samun horo to su daɗa horuwa kuma gashi lokaci ne wanda goma ce wadda za ku yi sallama gaba ɗaya shi ba wannan mai tafiya ne hajarsa yanzu ne ke ƙara bace ta mai neman rahama ya samu mai neman albarka ya samu mai neman koma mai ya samu sannan kuma sai a tabbatar da wannan ranar ita ce ake kasafin alherin da kowa zai samu da wannan shekara. To ka ga maganar bacci ko kasala ko sakaci to bai taso ba. Mutum zai tsaya tun daga faduwar rana magariba na wannan ranar to sai ya dage to waɗannan na daga cikin hikimomin da ya sa aka lullube ranar domin dai mutum ya samu ya zama jajirtacce ne shi ma mujtahi ne.
Wani abu da mutane ke samun rudani akai shine dare na 25 ko da bakwai a ranar da aka yi azumi na 25 ne ko ko ranar da aka yi azumi na 24 ne zai kama irin waɗannan ranaku.
To idan ana maganar daren 25 ana nufin da daddare da aka kai azumi na 24 to wannan ne daren 25. ran da kuma ake neman daren ashirin da bakwai to shine shi kuma ranar da aka yi azumi na ashirin da shida da daddare to shine wannan daren ashirin da bakwai kenan wannan abin da yake nufi kenan.
nan gaba kaɗan za ku ji ƙarin bayani game da abubuwan da aka fi son bawa ya roƙa idan har ya yi dace da irin wannan dare. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na amina.ng da kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, ko Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma tunin Radio. Ana jin shirin ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci da kuma ta intanet a trustradio.com.ng. madalla. A ci gaba da tattaunawar tamu da Sheikh Ali Dan Abba, na tambaye shi abubuwan da aka fi son bawa mai da hankali wajen roƙa a irin wannan dare ga kuma abin da ya ce.
Wannan tambayar yadda kake man ita haka uwar mu na na Aisha Allah ya kara mata yarda. Ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya Rasulullahi ta ce idan Allah ya mun gaban dakatar da samun wannan dare me zan ce ya ce to ga abin da zaki ce sai ya bata addu'a sassauka ce ki dinga ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa Allah kai mu afuwa ma'ana rangwame ake roka wannan malamai suka ce jawabi kalmi ce wato an dunkule wasu kalmomi ne a cure maimakon sai ka rarraba Allah ba ni kuɗi Allah ban maka Allah ban gida Allah ban aure wallah ban kaza a'a to wannan da ka ture gaba ɗaya duniya da lahira Allah zai baka saboda haka rana ce da mutane ke gabatar da memo ɗinsu wannan memo ɗin kuma da kake neman allah ya sa maka hannu ya tabbatar maka da shi ko shi ne kana yin bayani ne ubangiji ba na komai da komai allah ka yi man afuwa to in allah ya ma afuwa arzikin duniya ka samu in allah ya ma afuwa a lahira to aljanna za ka samu to wannan shi ne hikimar to amma akwai wani dan kuskure da nake son mutane su faɗaka su gyara shine hadisin kamar yadda muka karanta addu'ar haka take Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni to wasu zaka ji suna cewa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afu to wannan karimun din malamai sun yi suka akai cewa babu shi kada a kara da shi
malam wasu za su ga cewa suna da bukatu da yawa da sauransu kamar da ka faɗa kuɗi gida da sauransu wani zai ga in aka ce ya tsaya iya wannan addu'an kamar bai buɗe bukatun shi ba kamar ba a so ne a irin wasu addu'o'i bayan wannan ko kuma dai an fi sauƙaƙa al'amarin ne kawai ga hakan
alo na'am muna tare wannan ba wai an takaita abin sai wannan bane wannan abu ne da hadisi ya nuna na Aisha ta yi tambaya maza Allah nuna mata gashi shi kuma wannan malamai abin da suka ce dama addinin musulunci mai sauki ne saukin ne dan karka takura kanka amma yanzu dan kana so kai duk ga sunan ga addu'o'i nan jawami'ul kalmi su ma dadada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan na daga ciki اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت wannan ita ma ta hada abubuwa da yawa da haka kuma kana so ma ka wawware kan Allah gida na sa a gaba ga wani gida can da nake so in saya Allah ka hore mu in saya Allah aure zan yi mace ce a Allah ka aure ka bani miji na gari wannan duk ba laifi bane ba daga cikin laifi ba ai suka akai ba amma dai dan a sauƙaƙa maka ne to ga wani abu na sauki in ka tsaya nan fa ne ba ka tafi can to alhamdulillah ta yadda ka zace Allah Allah yana da za ka same shi insha Allah.
Amma malam ya halatta mutum ya ambaci sunan wani a cikin addu'a kila kamar masu neman aure da yawanci ake cewa suna sa sunan mutane a ciki.
To kamar wai mace idan tana son wani mutum ta ce Allah shi take so Allah ya bata.
Yawwa.
A wannan babu laifi wannan ba laifi bane dan ka ambaci suna ka ce wance Allah ya mallaka mani auren wance idan alheri ne ai ya tabbata cikin kaga addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar addu'ar istikhara cewa ka ba Allah zabi ai karara ma ake so ka fito ma ka ambata idan auren ne Allah idan wannan auren da nake nema na wance sai ka mafi sunanta idan alheri ne ga addini na ga rayuwata daga sha al'amari na Allah ka tabbatar mai in ko ba alheri bane to Allah ka canja min da abin da ya fi alheri kuma ka nisanta wannan abin da ni shi ma ka nisanta shi daga.
Amma malam da ƙarshe me za ka ce game da waɗanda suke ganin mafi a ala kawai ka yi sallaci waɗannan darare guda goma ko dama a cikin wacce ce ta faɗo?
To, duka watakila dai bai wuce su ma jan hankali ne akan jajircewa da yan kokari da naci domin samun alkhairin da yake waɗannan darare guda goma. Tunda abin da zai sa har mutum ya je killace kansa a cikin masallaci da itikafi yana lizamtar wannan cikin masallacin ya bar kasuwarsa ya bar aikinsa ya bar komai nasa ya bar hirarraki da sauransu tare da abokanansa to wannan ai yana gwada cewar mai karfin imani ne don haka su ma suna karfafa mutane ne domin su jajirce dan domin su ribaci wannan alherin da baka da tabbas zaka kara ganin wani a gaba ko ba zaka kara gani ba to wannan shine abin da yake da akwai don haka duk mu jajirce dan mu dage mu raya waɗannan dararraki ba wai lallai kawai mu dinga warar waɗannan ranaku na autar ɗan shi kenan mu ce bari mu tara in ta wuce shi kenan ko wani ya ajiye kawai shi daga ran ishirin da biyar ko da bakwai to ba zai ƙara tashi ba shi sun yi sallama to wannan kuskure ne raya dararen a maza Allah yake gaba ɗaya to ma duk mu raya sa gaba ɗaya.
Sheikh Ali Dan Abba malamin addinin musulunci da ke jihar Kano kenan kuma da haka shirin Najeriya a yau na wannan rana ya zo ƙarshe. a madadin abokan aiki muslim muhammad yusuf nake cewa ku huta lafiya. thank you